والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله bayan haka yan uwa muna yi wa Allah madaukakin sarki godiya wanda ya nufaci haduwar mu a wannan masallaci mai albarka muna roƙon shi madaukakin sarki ya shige mana gaba ya yi mana muwafaka da dace cikin abin da muka gabatar da wanda za mu gabatar ya sa ya zama hujja gare mu gobe alkiyama ba hujja a kanmu ba na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نذيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا na'am Allah madaukakin sarki ya fada a bisa sifata istifham inkari Allah ce am lahum nasibun min al-mulki koko suna da wani rabo ne na mulki wanda aka ce wannan nasu ne suke mallakar shi Allah ce fa idan da haka ne la yu'tuna an-nasa nakira ba za su ba wa mutane komai ba koda da abin da yake dugon da ke bayan ɗan dabino wannan kuma saboda rowa da suke da ita ba za su ciyar da abin da ya kamata su ciyar ba tare da cewa Allah madaukakin sarki yakan raba alkhairai cikin al'umma gwargwadon bukata shi yasa Allah ke magana cewa qul law tamlikuna khaza'ina rahmat rabbi idan la amsaktum khashyatal infaq a gaya musu cewa law amtum tamlikuna khaza'ina al-ardi da a ce ku ne kuke mallakar taskokin ƙasa duk taskoki na Allah baki da a ce naku ne faza'ina rahmat rabbi taskoki na hamar ubangiji na Allah ce idan la amsaktum da za ku rike ku hana kowa saboda me khashyatul infaq saboda tsoron ciyarwa tsoron ciyarwa suna ganin idan sun ciyar talauta zafi duk mutumin da Allah ya jarrabe shi da rowa hasashen shi in ya bada nahi za ta kare shi ku ba abin da ya fi mar barazana a rayuwar shi illa karancin abin hannu amma mutumin da Allah ya tsare mar kyauta yana da yakini idan ya bada Allah madaukakin sarki zai mai damar to kuma sai ka samu Allah ba zai tabar da tunanin shi ba Allah ce fa idan la yu'tuna an-nasa nakira ba za su ba wa mutane koda da abin da yake dugon da ke bayan dan dabino ba am yahsuduna an-nas shin koko suna yi wa mutane hasada ne alama atahumullahu min fadli bisa ga abinda Allah madaukakin sarki ya ba su na falala abinda ake nufi anan suna yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hasada alama razaqahum alama razaqahullahu min an-nubuwwati al-azima saboda abinda Allah ya arzuta manzon Allah da shi na annabta wacce take babba manzon Allah shine risala shi ta zama risala alamiyya tun da san sayyidina nuhu alaihi salam har zuwa annabi isa amin sha Allah ya tabbata gare su kowane manzo aka turo akwai adadin al'umma ko yankin da aka turo shi ya kiraye su zuwa ga musulunci amma manzo Allah sai Allah ya sanya shi ya zama manzo ne na duniya baki daya Allah ce wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran wa nadhira ba mu aiko ka ba face sai ka dan don ka zan mai bushara da aljanna ga wanda ya da'a ka zan mai gargadi da wuta ga wanda ya saba ga mutane baki daya sai sa risala ta manzo Allah risala ce ta duniya tun daga wancan lokacin har yanzu akan kidanye al'ummar cewa al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ne da kuma wannan ne ya sanya al'umma ta kowace al'umma alkhairi da Allah ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf anan abin da nake son mu fahimta da Allah madaukakin sarki ya yabo wannan al'umma cewa ita ce mafi alkhairi abu ne sananne tun daga lokacin annabi nuhu alaihi salam har zuwa manzancin annabi isa duk annabin da Allah ya manzantar da shi a zamanin shi akan samu sahabban da ke mara masa baya waɗanda ke taimaka mar wajen da'awar shi sai dai yawan al'ummar da suka yi imani da shi to kuma yakan saba da wani annabi da na sama da wani annabin wannan kuma saboda dalilai da hikima amma babu sahabban wani annabi daga cikin manzanni wanda darajar su ya kai kima a wurin Allah kamar darajar sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam shi yasa ma hasali idan ka cire annabawa da manzanni ba wanda ke da matsayi a wurin Allah kamar Abubakar ba wanda ke da matsayi a wurin Allah kamar Abubakar idan ka dauka cikin sahabban waɗannan kulafa al-arba'a wanda ake kulafa'ur rashidun sun fi kowa kima masu biyo musu in ka haɗe da su da sauran guda shida wanda ake ce musu al-ashatul mubashshirun bil janna mutum goma wanda aka yi musu bushara da aljanna akan harshe annabi manzo Allah ya rika lissafa sunan su wani na aljanna wani na aljanna wani na aljanna to kuma idan ka dunkule duka al'ummar ba wanda ke da kima kamar sahabban annabi daga su sai tabi'ai sai atba'u tabi'in haka manzon Allah ya faɗa to wanda suka fi falala su ne sahabban annabi sannan masu bi musu sannan masu bi musu to hatta mutanen da suke zamani daya ba sa kan haddin sawa wani ya kori daraja a wurin Allah madaukakin sarki kamar abinda Allah ya faɗa inna akramakum indallahi atqakum wanda ya fi ku girma a wurin Allah wanda ya fi ku tsoron Allah manzo Allah kuma ya faɗa cewa attaqwa hahuna tsoron Allah anan yake hakikanin abin da ke tsoron Allah abu ne da ke sanya mutum ya yanaka wajen bautawa Allah abu ne da yake tsawatar da mutum ahir kare kuskure sabawa Allah zaka samu gurgurdan matakin tsoron Allah mutum gurgurdan takarar rayuwar shi shi yasa Umar dan Khattab ke tambayar ɗaya daga cikin sahabbai akan attaqwa me attaqwa yace mar Umar ka taɓa shiga hanya mai kaya yace i in zaka yi tafiya a cikin hanya mai kaya kake take dubawa nake sai na ga inda yake dama dama in sannan in sanya kafata sai to haka tafiyar mai mai tsoron Allah take a duniya duk abin da zai aikata ko abin da zai kalla ko abin da zai ji ko abin da zai faɗa to sai ya duba ina zai faɗa me zai kalla me zai ji saboda ya san hisabi za a yi yanda ba za ka yarda da ɗai ka yi tafiya a makafce a cikin ƙayayu ba ka san za ka ta haka cutu to haka nan idan mutum ya saki harshen shi bai yi marƙaidi ba shi kuma harshe guba ne an ce lisanuka asaduka in atlaqtahu ya'kuluka harshenka zakinka ne idan ka sake shi zai cinye ka wannan yasa kake ganin wani ababin san zuciya shi ya yarda ya saki harshe akan wani bai yarda ya saki harshe akan shi ba ya yarda ya gulmar wani bai yarda ya gulmar shi ba ya yarda harshen shi ya aibata wani amma bai yarda wani harshe wanda ba shi ba kuma ya aibata shi shi yasa nake cewa idza shi'ita an tahya saliman min al-adha wa hazzuka mawfurun wa irduka siyanu lisanuka la tadhkuru bihi awratan bi'in wa kulluka awratun wa lin-nasi al-sunu wa aynaka in abdat ilayka ma'ayuba fasunha faqul ya aynu lin-nasi aynu idza shi'ita an tahya saliman min al-adha idan kana son ka rayu lafiyayye daga barin cutarwa wa irduka wa hazzuka mawfurun ya zan rabanka a addinin ta cikakken rabo ne wa irduka siyanu mutuncinka ya zama yana da kariya ba a yi wa mutuncinka illa ba yace lisanuka harshenka la tadhkuru bihi awrata mar'in karka kuskura ka ambaci al'aura ta wani mutum da shi ka zo ka zauna a majalisi kana faɗar ga abin da wane ga abin da wane ga abin wannan ba aikinka bane ba halice ka dan wannan ba la tadhkur bihi awrata mar'in wa kulluka awratun kai ma dukkan ka tun daga madigarka har tashin kafanka al'aura ne walin nasi alsunu mutane suna da harata in ka faɗa aibin wani za a bar naka a a wa ainaka in abdat ilayka ma'ayiba idan idanunka idan suka nuna maka aibin buka kalla aibin wane kalla aibin wane kalla aibin wane fasunaha yi kokari kame idanka wa qul ya ainu linnasi ayunu ka faɗa cewa idaniya mutane ma na da idanu idan zarafin mu musa ido mu hangi laifukan wani da laifukan wani mu ma mutane za su iya sanya ido akan mu don hangen laifukan mu musamman yanzu ana cewa mutane ake kiwo ba dabbobi ba da haka sai mutum ya zama mai ammala hisabin shi to suna yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama hasada a bisa abin da Allah madaukakin sarki ya bashi na falala hasada suke yi wa annabi abin da Allah ya bashi na falala na annabta wanda bai ba kowa irin wannan annabtar ba suna ganin dan me zai sa a ce manzon Allah shine manzon karshe mun fahimta har ma tunanin suna ba su cewa ai da Allah zai aiko annabi da ba wannan ya kamata a aiko ba gidansu ba gidan mawadata bane da za a aiko wanda yake suna da hannu da shuni amma Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu Allah shine ya san ina ya kamata ya ajje manzancin shi dan haka sai ya manzantar da manzon Allah a matsayin shi na manzon karshe na'am Allah sai faqad atayna ala ibrahim alkitaba hakika mun ba wa alayen ibrahim ma'ana zurriyan shi mun ba su littafi ma'ana mun ba su annabta wal hikmata mun ba su hikima wa atainahum mulkan azima mun kuma ba su mulki wanda yake babba faminhum man amana bihi daga cikin su akwai wanda ya imani da shi yana nufin annabi sallallahu alaihi wa sallama wa minhum man sadda anhu daga cikin su akwai wanda ya bijire masa bai yarda da abin da annabi ya zo da shi ba wani ma ya kare ta manzon Allah wani ya faɗa ce boka ne wani ya ce mai sihiri ne wani ya ce tatsuniya yake wani ma ya ce aljannu ke damin shi Allah ce wa kafa bi jahannama sa'ira lallai ya isa wutar jahannama ta zama wato wutar da za a yi wa kafirai azaba wutar sa'ira ya zama nan ce madakata ta ta kafirai wanda za a hukunta ɗaya daga cikin magabata Allah ya masa rahama yake fada cewa Allah madaukakin sarki ya halitta mutace da yawa akwai jahannama akwai sa'ira akwai sakara akwai laza akwai kudama akwai hawiya da sauran wurare wanda Allah madaukakin sarki ya tattala domin yi wa kafirai azab sai shi ta wutar jahannama ita ce ke zama wani wuri na wurin zaman wucin gadi ga wanda za a yi musu azaba kowa wanda za a yi mar azaba gwargwadon yadda Allah ya kaddara za a yi masa azaba zai zauna hanyar da kowa zai bi ya je aljanna sirati duk wanda ka gani a aljanna sai da gita kan wannan siratin ba wata hanya in ba nan ba Allah ya cewa in minkum illa wariduha ba wani a cikin ku face sai ya gitta wannan siratin shi kuma siratin an shimfida shi akan doron jahannama tsakanin inda aka kare hisabi na mutane da filin da za a tafi aljanna nan Allah zai kawo firani sai ya ji a wurin an ce anan ne zumunta za ta tsaya gefen firadin ta tsaya tana ya rabbi sallim shi ma haka manzo Allah ke faɗi tausayin al'umma ya rabbi sallim ya rabbi sallim Allah a kubuta a kubuta mutane gwargwadon imanin su da Allah gwargwadon fadin firadin auren su manzo Allah ya faɗa wani zai wuce siradin bai ma san ya fada bai san ya wuce ba dan ya ce wani zai wuce kamar walqiya kamar walqiya mun fahimta kamar walqiya walqiya sai ba ka tantance mata kallo za ka taba shi to haka da ka ga mutum kafin ka ce gawa ne can shikenan tuni idan baya kallon shi haka Allah ya saryawa wani kuma zai wuce yanda ka san iska wani zai wuce kamar gudun doki in garman doki haka saurin shi akai wani zai wuce kamar gudun kato haka annabi ya faɗa wani zai wuce yana tafiya normal tafiya irin yadda kowa ke gwargwadon saurin mutum gwargwadon faɗin siraɗin wani zai kalli siraɗin damar shi da hagun ɗin shi baya da iyaka bai ma san iyaka siraɗin ba faɗin shi amma wanda Allah ya nuface su da ibtila'i za su tafi siraɗin zai zama ɗan ƙarami har akwai wanda za su taka siraɗin bai wuce saurin gashi ba gashi ko kuma yana da kaifi ya firiza kaifi kuma haka mutum zai taka ba zai ce ya fasa ba dole sai mutum ya bi a cikinsu akwai wanda za ka hau siradin su wuce lafiya lau ba abin da ya same su Allah ya yarda a cikin akwai wanda za su sha da kyar mutum zai wuce akwai makata take reto ga siradin na lilo ƙasa wuta shi nan kuma ga makatu suna lilo haka wani zai zo wucewa wata kungiya ta kama shi ne ya tuntike in yi wannan kuma sai shi kamar zai fada hayu sai kara tattakewa kafin mutum ya wuce da an yayyage shi amma dai zai tsira da kyar wasu mutanen kuma sai sun taka suna da tsawa tsakiya radon sai juya da shi haka za a yi wa wasu amma mobile za su wuce normal za su wuce dan adam baya da zaki a nan ne lokacin da aka hada hisabi za a dora mutane to hayya ga hanya nan kowa ya wuce aljanna za a ba kowa hasken da zai haska domin siratin duhu yake da shi to amma wata hikima ta Allah wani baya amfani da hasken wani wani za a bashi haske a gaban shi iya fadin hasken da nisan hasken gaban shi bai san iyakar shi ba zai yi tafiya hankalin shi kwance siratin yake takawa alkawfara ya nufa amma ba wani fargaba tare da shi wani zai riga ka hawa siratin kuma ka riga shi tsallakewa mun fahimta haka Allah ya kaddara haka wasu za su tafi tafiya irin ta mutane sulki tsakanin musulmi na kwarai da munafikai su da man kafirai ba batun ake ba wannan kai zai huta kawai zaki ba batun lokaci a kansu wanda yawa addini yaudara mu kiyaye munafiki shi yasa Allah ke cewa innal munafiqina fi darkil asfali minan nar munafiki ya fi kafiri hadari kun fahimta munafiki ya fi kafiri hadari subhanallahi alazim musamman a ce munaficin munafici ne babba a ce annifaqul i'tiqadi yake da shi wannan mugun hadari ne wani lokaci na ga abokan karatu cewa yanzu wani mutum ba ko yana iya zuwa majalisi wanda yake bakar fata ne irin ta bahaushe ne mai jin hausa irin taka al'adu da tufafi ko mai irin naka amma da wata manufa a ran shi ba za ka iya gane shi ba dan ba sharadi bane in an je wurin karatu ko wurin taro ka ce kowa sai ka san ba sharadi bane amma kawai ka samu gamsuwa da shi eh bahaushe ne ya sanya tufafi irin naka hula irin taka magana irin taka da haka baka da wani fargaba a kan shi amma da zaka fahimci wani jar fata ya zo wanda ko anan kwakwacin ku babu irin shi to fa hankali zai bayi zuwa gare shi wannan mutumin wane ne ko hukuma an ta kalle irin wannan za a ce akwai ba ku fuska samar ido me ya sanya launin shi ya bambanta musamman sai aka yi mar hausa aka ji baya ji wani yare yake daban to fa akwai alaman tuhuma to illar munafiki na cikin ku ba ka iya sana akwai munafici tare da shi za ka saki jiki da shi amma ta kasan haka to har sai lokacin da suka tafi akan siradi suna tafiya kowa da hasken shifa cikin nutsuwar hankali cikin nutsuwa da kwanciyar hankali dip sai hasken munafikai ya buce kowa a hannun shi anan hasken yake yanda ka san fitila ta dauke to dukkan wani munafikin da ke kan siradin wannan fitilan ya zai dauke amma sai su ga abokan tafiyar su muminai da haskensu tare da su to kuma sai hankalin ce ba shi haka ya faru shine zaka ga muminan cewa unzuruna naktabis min nurikum ku saurara mana mu dosa na hasken ku namu ya mutu to anan ne za a ce musu irji'u wara'akum ku koma baya faltamisu nura ku je ku dosa na hasken wanda ga cikin malamin tafsiri ce ɗayan biyu ake nufi ku koma baya ko dai filin da aka yi hisabi aka yi awon ayyuka don ana aka ba wa kowa nashi ku koma ku ce naku hakken yamu ko kuma a'a asalin hakken namu mun zo da shi tun daga duniya domin daga duniya muka tafi akan kaifi daya muka cancanci a ba mu hakken ku koma duniya koma wanne ne bai yiwa irji'u wara'akum faltamisu nura kuma sai su juya da baya suna juyawa shine fadriba bainahum bisurin sai akan yi bango tsakanin lahu babun batinuhu fihi rahama bangon na da kofa cikin shi inda musulmin suke gaba sun tafi rahama ce wa zahiruhu min qibali azab amma sauran duk wanda yake nan sirati zai juye da shi kuma shikenan sai ya huta cin mutu shi yasa hausa wani magana da suke faɗa akwai ƙanshin gaskiya a ciki suke cewa munafurci dodo ne yakan ci mai shi duk ɗabi'ar munafiki ba yawan yawa lafiya wani irin tahayuli da mutane ke yi mutum ya yi ƙoƙarin zama na kowa ya ce shi mutum ne filosofi ya iya zama da kowa da halin shi in mutumin kirki ne ya lallaba ka ku tafi in ba mutumin kirki ba ne ya lallaba ku tafi shi ba zai fito riya kowa gaskiya ba so yake dole da mutumin kirki da wanda ba mutumin kirki ba sai ya zama nagari a wurin kowa kowa sai ya yabe shi to daga lokacin da mutum ya ɗauki wannan matakin wallahi al'azima zai zai cikakken munafiki cikakken munafiki ran da ka je wurin mutumin kirki bai lamunta ka zawa da shi ba sai ka zama mutumin kirki kuma har yau in ka je wurin mutumin banza bai lamunta ka zama da shi ba sai ka zama mutumin banza wanne zai rinjaya kaga mutum sai ya zama zuri wata hayi mabucin fuska guda ne wanda tafiya ta addini kai fi ɗaya ta ka gaya mutum gaskiya in zai so kai so ka dan Allah in zai kika ya kika da hujja mun fahimta wannan ya danganta da yanda za ka faɗi magana sai ka bi usulubi wanda ya dace tunda abinda Allah ya annabi ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan mataki na uku kenan sai wala tujadilu ahli kitabi illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu to wannan shine mataki na hudu mun fahimta amma mutum yayi kokarin ya zama mutumin kirki idan har mutum ya zama ya ma'abucin magana guda biyu to la haula la quwwata illa billah na'am fa kafa bi jahannama sa'ira innal الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا Allah ce innal ladina kafaru bi ayatina ka sani waɗanda suka kafirce wa ayoyinmu sawfa nuslihim nara da sannu za mu shigar da su wuta kullama nadija juluduhum duk lokacin da fatun su suka kone suka babbace suka gasu Allah ce baddalnahum juludan za mu canza musu wasu fatu daban sabbi ghairaha ba waɗancan fatun ba ba nasu ba liyaduqul azab domin su dandani azaba inna allaha kana azizan hakima Allah madaukakin sarki ya kasance azizan buwayyan sarki ne hakima wanda yake gwani Allah madaukakin sarki a bisa hikimar shi da kudurar shi sai ya sanya wa fatar dan adam shu'ur abinda in ka taba shi zai san cewa ka taba shi idan mai zafi ya taba shi zai san cewa mai zafi ya taba shi idan abu mai sanyi ya taba shi zai san cewa abu mai sanyi ya taba shi wannan saboda wata hikima ta Allah madaukakin sarki sai sanya kowane mutum daga lokacin da wannan shi'uwar sanso da jikin mutum ya lalace dena aiki to akwai matsala akwai yiwuwar mutumin zai iya jin rauni bai san ya ji raunin wannan ba saboda ko baya jin zafin har wani lokaci na gaya wasu abokan katin mu nake cewa akwai wani malamin mu a Sudan yana da suga sugan ya kai matuka wani lokaci da sanyi ana jin wuta ya kare kafar shi a jikin wuta ashe ta taba iccen da ake jin wuta ba an karwa sai da aka fara jin wani tauri ya tashi ana dubawa aka ce kafa shi yadda ka dubi wuta da zafin ka me ya sanya shu'ur din da kafa ke da shi wannan garkuwar da Allah ya sanya ba ta aiki baya yan wuta Allah zai halitta musu wannan sensor din a jikin fatar su yake lokacin da za a yi wa mutum azaba idan wannan fatar ta kone to to sai Allah madaukakin sarki ya musu sabuwa sabuwa za a yi musu liyazuqul azab dan da a ce fatar ta kone wani zai halatta ya ce me ya sanya zai tunani cewa me yasa Allah madaukakin sarki ba zai halice su haka nan kawai da fabika ba a ce mutum ba sai yayi amfani da wannan ba a'a duk abin da Allah ya halitta a jikin mutum akwai hikima a cikin shi yasa lokacin nake faɗa akwai rubaturan Faransa likita ne mabucin bincike wai dai tsaya bincike iya bincike na shekaru wai sai gane a jikin mutum akwai wata kariya da Allah madaukakin sarki yayi ita ce take ba shi ji in an taba shi in an tsunkule shi in ya ji rauni har sai mutum ya tsalle da wannan abin zai mutu in aka masa aka dake ba zai ciwo ba in ya taka ba zai ciwo ba yana ganin ya gabatar da wani aiki na azo a gani sun yi taron su a Riyadh to har sai da gabatar da bayanan shi duka baki daya sai lura da fuskokin wanda yake gayawa babu da yawa daga cikin su babu wani alama na ban mamaki domin ɗabi'ar mutum in kana ba shi labari na wani bincike mai abin mamaki zai karo hankalin shi zuwa gare ka amma lokacin da yake gabatar da faifar shi sakamakon binciken da yi sai ga akwai wasu mutane wanda kamar abin bai dame su ba to sai da ya kare ya sassa ya je aya wani ce mato ai mun san wannan tun shekara 1400 ta wuce da kaza kaza kaza ya ce mar aina ta sani ya ce alqur'ani ya gaya mana a ina sai Allah ce kullama nadijat juluduhum badalnahum ghayra ahli zikul azab sai bar fasara sai sha bai yarda ba sai sha tambayi wanda kaso aka dauko alqur'ani da aka fassara da faransanci ya duba ya ga bayanin da wannan ya musu shine a rubuce aka dauko masa wanda aka fassara da turanci ya ga irin wannan bayanan aka ce kuma an ka koma ka tambaye kowane malamin addini kai yadda da shi akan wannan aya da ke cikin wannan sura ka ji wani bayani zai maka to kin nufi Allah an ce wannan shine siran musulunta shi siran musulunta shi wani abu ne fi yanzu da Allah ya sauka kusan shekara 1440 da wani abu Allah ya saukar da shi shi ko yana kokarin ba da labari to sai Allah ce za mu yi maka haka ne li yazuqul azab don ya dandana azaba kenan wanda ke cikin wuta ba mutuwa zai yi ba da mutuwa zai yi sai ya ce ya huta sannan ba zai rayu rayuwa cikin daɗi ba don inda zai kwanta garwashi ne sannan abinda za a rufa masa kuma garwashi ne har wani lokaci nake faɗa cewa mazauna gidan wuta kowa yanda ka san ƴaƴan duma haka yake ba ka samun mutum biyu a haɗe kowa za ka same shi a gidan shi uku wani baya sanin azabar da ake wa wani wani baya sanin azabar da ake wa wani a ɗabi'a ta ɗan adam in yana cin wahala sai ya fahimci ba shi kaɗai ba ne a lokacin da yake wai sai ji wancan ba yana wai daga matsalan su iri ɗaya ce to wancan na ɗan jan hankalin shi kaɗan amma wanda yake gidan wuta a tunanin shi duk lahira shi kaɗa yake azaba mun fahimta Allah kiyaye mu wa kana Allah inna Allah kana azizan hakima walladhina amanu wa amilus salihat Allah ce waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki nagari sanudkhiluhum jannatin Allah ce da sannu za mu shigar da su aljannatayya wanda ta jari min tati al'anahar ƙoramu ke gudana ƙarƙashin gidajensu khalidi na fiha abada idan ‘yan aljanna sun shiga za su dawwama a cikin aljannar har abada ɗaya daga cikin magabata yake ba labari cewa haza ikbarun alama ali su'ada wannan labari ne allah maɗaukacin sarki ke badawa a bisa makoma ta mutanen kirki su ne waɗanda Allah maɗaukacin sarki zai musu gafara fi jannati adinin a cikin aljannatayya na zama na dundundun allati tajri tahtiha al-anhar wanda koramu ke gudana karkashin su fi jami'i fijajiha a dukkanin hanyoyin su wa mahalliha da wuraren su wa arja'iha da sasannin su haythu sha'u wa ayna aradu duk inda mutum ke son idaniyar ta je idaniyar za ta je can wurin har jiya ko shekaran jiya nake fada a darasin mu na bayan sallar isha'i ko fa gidan malam nake cewa wani abin al'ajabi lokacin da Allah ke son ta yan ajanta muttaqin fiha al-ara'iki kowa na kishin gide akan kujera akan karaga ta mulki za su buƙaci a ba su kayan marmari amma yanda kake so haka za a baka kana zaune nan kai da iyalinka sai abarba kake so lemo kake so tufa kake so idan a bisa yanda kake so a ranka kaga khadimin ka mai yi maka hidima ya taho maka da shi za ka gan shi lokacin da ka ayyana a cikin ranka khadiminka zai taho da wannan kayan marmari a jima gabanka a'a idan ba haka kake bukata ba mangwara ne kai kake son ka hau da kanka saboda ka saba a nan duniya kana haye-haye na mangwara ka hau mangwara ka hau gwaba to sai kace bari ka tuna duniya wala sai a yi maka mangwaran babba kuma ka taka ka hau da kanka in za ka sauko kace kai saukar rishe kake son kai to za a miƙo ma reshen ka sakko danawa ce za ka yi duk abin da ranka yake so wala ba za a hana ka ba in ma da wani zai ce bari in jarraba in gani dan gidanka wani karkado mana za ka karkado kuma ya zubo kasa in wannan yake baka sha'awa kai in kana kwance akan gado kace so kace ga iskan mangoron da kanshi ya zo wurinka wallahi alazim zai zo shi yasa na faɗa nake cewa duk wani jin daɗi na duniya ɗazu ne in ka kwatanta shi da jin daɗi na lahira ko jiya na faɗa na ce yanzu in kana son ka ce ayan shiloli duk wadatar ka daga lokacin da ka furta ka ce ƴaƴan shila kake son ka ci kafin ka ci an samu aƙalla minti goma aƙalla an samu minti goma kuma sai ka faɗi in baka faɗi ba wanda ya sai gano kaddara sai attajiri ne mai kuɗi ne kuma kana kiwon tsuntsaye daban-daban sai ka ce ƴaƴan salwa kake son ka ci yanzu me za a yi a yi sauri a je a kama wani sauri a je a kama a yanka a yi kaza a yi kaza to in Allah ya da kafin a kama a yanka in gasawa za a yi a gasa in babbake in dafawa za a yi in soya za a yi akalla an sa minti sha biyar zuwa minti ashirin wannan fa duniya kenan wurin idan lemu kake so kana zaune ka ce da Allah a baka lemu sai an je firjin an daga kuma saboda isarka sai an buɗe kwalbar an zuba masa nan ka dafa ka sha yau idan canjin abinci kake so kai zaka ce abinci kaza nake son a yi mini sannan a tattaliya za a yi abincin in ka duba wannan duk zarafin wahala sai ka fahimci da jin daɗi na lahira da jin daɗi na duniya ba ɗaya bane na lahiran inna ta za ka yi aranka za ka ga abin yadda kake so za ka ce a'a ‘ya'yan shiloli kake son gasassu kana rayawa a ranka za a gansu gabanka yadda kake so in so kace ka ci su da gumugumunsu za ka cin Allah yadda yanzu ana kawowa ranka ya raya mata ina ma kuma akwai dafafu a gefe guda su ma za ka gan nan take kuma za ka ci iya ka har nake faɗa nake cewa wani abin sha'awa da za ka ce wallahi yau marmari kan gasa rago guda za ka ci ragon guda a gashi a ajiye ma ka yi ta ci ka yi ta ci ka yi ta ci sai ka cinye kuma ba ka da wani matsala bai hana ba ka tashi ba ka jin cinka ya kumbura ko ya maka nauyi kawai za ka ci bakinka ya ji daɗi a to mutumin da ba kashi zai yi ba ba fitsari zai yi ba ba a komai na ƙazantar duniya wurin fa Allah ya shirya ma shi ne kawai don ka ji daɗi ɗan uwa amma mutum yake ta jibi a duniya ke wahala yake ta jibi kuma duk daɗin da ya samu ɗin da in ka duba wahala ce yanzu ajiyar da ke gidan hutu ne sai aka ce ma ba za ka yi kashi ba saboda kashi zarafin ƙazanta ne akwai wahala a mun fahimta yanzu shi yasa wani sa'i idan ka ga mutum duk girman shi in yi zo da sauri ga baki a kofar gida sai mutum ina zuwa ina zuwa daga mar kafa a shi yasa abin da ke dami shi to amma a aljanna babu wannan daga lokacin da bukatar tsuguno ya kama ka ba ka da sukuni ku yi magana da kowa kowa ne fa zaman lafiya a barka ka je ka zubda abin da ke cikin cikinka wannan shine zaman lafiya ko ku a ce bawli ya kama ka to amma aljanna sai aka ce ba za ka yi wannan ba wani sa'in kana magana a duniya tari zai zo ma kai ta tari kai ta tari dole magana ta tsaya sai ka kare sannan to amma lahiran ba za ka yi tofin ba ba za ka yi kacin ba nan za ka yi tari majina ta fito sai ka nemi hankici ko tushu wanda za ka ɗauke gobe da kiyama baka yin wannan mara za ka yi a nan ka yi ta fama da hankici saboda goge majina a hanci alƙiya ba za ka yi wannan ba yanzu idan mutum mai wayo ne ya san ciwon kan shiga abin da Allah maka bushara mutum ya tawahala a duniya ya tawahala a duniya musamman a rayuwa irin ta yanzu zai yi wuya ka yi sati ranta bai ɓaci ba ba wai ga mu ba hata masu kuɗin wannan maganar gaskiya sai a ce kayi sati tabbacin farin ciki ranka bai ba da kamar wuya to kuma can aka ce abinda zai bata ma rai ko da sakan daya Allah ba zai hada ka da shi ba saboda Allah ba zai bata maka rai ba kayi abinda yake so a duniya kai ma gobe alkiyama abinda kake so haka zai maka shi yasa sai ka sabu bisharar da Allah ke mana wayanda suka yi imani suka yi aiki na gari me ake nufi aiki na gari kai aiki irin wanda annabi yayi me ake nufi imani ya zama akwai ikhlasi tattare da kai kada mutum yayi azarbabi kada mutum ya riga malam masallaci duk abinda Allah ya haramta maka ya maka tattalin wanda yafi wannan man taraka shay'an lillahi awadahu Allahu ma kana khairan minhu anan duniya mutum so nawa yake hakuri daga barin abinda Allah ya haramta masa kuma sai Allah ya canza mar wani anan duniyar ma wanda yafi wancan to da Allah ya ce suna da koramu da ke gudana karkashin gidajensu idan sun shiga za su dawwama a ci sai shalafin fiha azwajin mutahhara kuma suna da mata tsarkakakki wasu daga cikin malamai suka ce ba sa haila ba sa nifasi nifasi shine jinin haihuwa to wani zai tambaya ba sa haihuwar ko ku suna haihuwa menene ansa ibn qayyim Allah ya masa rahama ya kawo maganganun malamai wasu daga cikin malamai sun ce eh matan aljanna za su haihu za su yi ciki su haihu to amma yaya cikin yake wannan kuma saboda cikar burin dan adam da samun cikin da girman shi da haifewar shi lokaci ne dan kankane da kuma giragijewar yaron ya girma kai ma dai ka san wannan ɗanka ne ɗan wajen wance ne domin ɗabi'arka a gida tana son haka in ba haka ba yara za a zuba maka a aljannar masu faranta rai wildanun mukhalladun إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا يا ركنانا saboda ai ɗabi'ar ɗan adam yana son ganin yara a gidan shi dan wani sa'in yazo ya dauki wannan ya wancan wasa ya rungumi wannan dadi yake ji to ka rayu a aljanna babu wannan yaran sai ake ganin kamar akwai yar matsala kenan sai aka yara ne a zuba maka su kenan wurin bi ni in bi kuma ba sa isa ka ba za ka zo ka sai a ɗauke shi bonan yanzu ya mun fitari a'a ba maganin wannan ko ku zo ku an shi kayan ku ya min tumbili ko kuma a ce ungo ce akwai famfa zai a jikin shi duk ba maganin wannan wildanun mukalladu Allah ya ajiye su ne don faranta maka rai wa zai musu wanka wa zai musu wanki wa zai baka abinci wannan ba matsalar ka bane a duniya ake wannan zarafin a lahira an wuce nan wurin wani sa'in yaran za su wuce kaga cewa wallahi dai wannan kamata a ce babban riga ce irin wannan irin madaidaiciya da ATM akan su wala za hadan babban babban riga irin taka ta Hausa in ranka zai raya ma a aljanna kake son kaga danka wala za ganta alji mun fahimta kai ma in ka shiga kace kai ya kamata a ce yau a tuna adda ko a tuna tsamiya in Allah ya da tsamiya za ka gani a wuyanka amma wanda ya dinka mun fahimta wannan Allah kadai ya sani telan da ke ma dinki da Allah zai hada ku kace ga yadi na ya ba mala da ke nan shi ba dinka masa ake yi to dan wafa haka za a yi ta rayuwar babu kari sai Allah ce lahum fiha azwajun mutahhara Abdullahi dan Abbas yace dukkan abin da za a ki kyamatar mata saboda shi to Allah ya tsarkake wannan matan ba maganan bawali ba maganan bayan gari ba maganan maniyi ba maganan kaza ba maganan kaza ba maganan kaza Allah ce wani da khilu fi zillan zalila za mu shigar da su inuwa mai yalwa inuwa mai fadi inuwa da babu abin nan babu hankaki a cikin ta cikakkiyar inuwa mai dadi haka za a zo da yan aljanna shi yasa manzo Allah yake cewa inna fil jannati la shajara a cikin aljanna akwai itaciya yasirun rakibu fi zillaha mi'ata amin wanda yake kan abin hawa rakumi ko doki zai tafi shekara 100 a cinta la ya tsauha ba zai iya karshen ta ba wace itaciya ce shajarul khuldi itace itace dawama ka san dan adam wani ce to yanzu wanda zai yi tafiya akan abin hawa a ce ya tafiya shekara 100 karin gindin itaciya to ina zai ga rana ina zai ga abu kaza ina zai ga abu kaza manzo Allah ce aljanna fiha ma la aynu ra'at akwai abin da ido bai taba gani ba kunne bai taba ji ba tunani bai taba dartuwa ba fatan ka karkai ta wani kwatance kwatance a'a kai dai yi muwafaka roki Allah ya dada ka ga aljanna wani lokaci sai wani malami ke yi wa ɗaliban shi magana cewa matan hurul ayin an yi su na gol ne da gol aka ce idan kana kallanta kana kallon bargon da ke cikin ƙashinta yana zagayawa a jikinta ta fatata wani sai sha ce yanzu mace ta gol yana ganin ai ba za ta yi daɗin tarayya ba kaga shi yanzu abin da ya sani gol a duniya wani abu ne mai kaman kwalba mai kaman gilas-gilas shi yanzu anan wanda ya sani a duniya ya taba ji da nama da tsoka da jini haka tana kan motsawa to kuma ya dauka da aka ce ta gol za a masa haka nan kawai karau za a je a je mafita malam ya ce ba haka ake nufi ba yanzu ita wannan da ke daukan maka hankali ta rikita ka ta hana ka bacci wani sa'in asali da ƙasa aka yi ta don da ƙasa aka yi babanta adam alaihi salam ita kuma aka yi ta da maniyi to waccan sai Allah ce da gol da zinari zai maka ita ya kace tsammanin su har kwanan gobe da zinari da tsakuwa kudin su daya mun fahimta to sai Allah yake cewa wani dukiluhum zillan zalila duk abin da rai zai baka tunani a aljanna ya fi karfin tunanin mutum sai dai wanda Allah ya masa muwafaka ya je to shine Allah zai masa sakamako Allah ka samu a cikin na'am
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا
Allah ce inna Allah ya amurukum Allah yana umartar ku an tu'addu al-amanati ila ahliha ku danka amanoni zuwa ga masu ku kowace irin amana Allah yana umartar ku ku danka amana hannun ma'abuta amana mu fahimci usulubin wannan aya sai Allah madaukakin sarki ya fara ta da wani harafi daga cikin haruffan karfafa magana shine inna malaman nahawu suna cewa inna wa anna litawkid ana fadin su ne dan karfafa magana ce inna allaha sai kuma ya kawo lafazin shi na ismul jalala shine sunan Allah tare da cewa Allah madaukakin sarki zai iya fada cewa Allahu ya amurukum an tu'addu al-amanati ila ahliha amma sai sha inna zai kuma iya cewa inni amurukum an tu'addu al-amanati ila ahliha ni ina umartar ku ku bada amana zuwa ga masu ita to amma sai Allah ya bude da harafin inna ya kawo lafazul jalala cewa inna Allah ya amurukum Allah yana umartar ku an tu'addu al-amanati ila ahliha ku danka amana zuwa ga masu ita dan haka sai ya zama danka amana hannu wanda baya da amana shi ma cin amana ne mun fahimta da kyau mutum ya danka amana ga wanda baya da amana shi ma cin amana ne wa idza hakamtum bainan nasi idan za ku yi hukunci tsakanin mutane an tahkumu bil adli to ku yi hukunci da adalci wannan mu dauka kowace irin amana daga cikin amanoni wanda za a bada yanzu mu dauka limanci na salawatul hamd haƙƙi ne a danka shi hannu wanda an san zai iya tsare haƙƙi da amanar limanci limanci na sallan juma'a haƙƙi ne a danka shi hannu wanda an san zai iya tsare wannan amanar kwamiti za a yi na wata maslaha a ce a shugabantar da wani shine shugaban kwamitin lallai a duba cewa an san zai iya tsare wannan amanar ba wai haka nan kawai za a bigo ta maslaha ba a ce kawai a bawa ne a'a a bibi amana da nagarta ta mutum a bashi idan aka ɗauki amana aka ba wanda bai cancanta a bashi ba saboda wata maslaha Allah ba zai bari ba shi yasa kake ganin yana da wuya mu samu maslaha a zamantakewar musamman a nan Najeriya wani abin mukan kau da kai gaskiya mun san mutum ba cancanta shi bane amma sai a yi amfani da wata dama sai a danka mara amana kuma an san amana zai shi to abin da yafi wannan takai shi za a danka mara saboda ya ci amana kuma ya ciyar da wasu wannan shi ne babban tashin hankali musamman idan muka dubi al'amura na zaɓe yanda ake amfani da kuɗi sanin mu ne cewa a tsari na musulunci ba ya dacewa mutum ya amfani da kuɗi don a zaɓe shi bai dacewa to amma siyasar mu ta zama hakan in baka da kuɗi zaka tsaya takara to akwai mai kuɗi da ya tsaye maka wannan rukuni ne daga cikin rukunin siyasa masu ƙarfi baka da komai baka da kowa a yanzu tafto takara zai yi wuya ka ci ko kansila a ce baka da komai baka da wanda ya tsaye maka ka fito ba za ka ci ba to kaga haka ne idan gwargwadon kuɗi da mutum ke da shi shi zai cancantar da shi takara to komai na iya faruwa wani zai yi tafafutuka ko da ta hanyar haram ne tara abin da zai tara na haram saboda ya tara adadin abin da zai sa a fiddo shi takara in lokaci yayi to duk wannan ba shine matsala ba hadisin manzon Allah domin wanda zai zabi mutum don kuɗin shi yana ɗaya daga cikin mutane guda uku wanda Allah ya la'ance su yayi alƙawarin ba zai kalle su kallon rahama ba ba zai ji kansu ba sannan suna da sakamakon azaba gobe alkiyama mai girma kuma Allah ba zai musu tantiya ba wanda zai zabi mutum ba zai zabe shi dan amana da adalci shi ba a'a zai zabe shi dan wata maslaha ta shi mutum yana hasashen wani dan garin mu ne wani na san shi shi yasa har zaka ji wani karin magana da yan siyasa ke yi wai da wanda kake so ya ci gara wanda yake son kai ci ko an fahimci maganar dan tayu kai kana son mutum bai ma san kana son shi ba kuma ana haka ka je kai ta fafutuka ka har idan ka bacci duk ayi a kare karshen ta sai a barka bai ma san kai ba amma wanda yake son ka ko kana son a kwanta aka yi fafutuka a kare to sai ya tana da kai kuma sai yayi da kai dole to kaga in akwai adalci duk hakan zai yi wa Allah kiyaye yace inna allaha an tahkumu bil adli inna allaha ni'ma ya'izukum bi Allah madaukakin sarki ma dalla da abin da yake yi muku wa'azi da shi ma dalla da abin da yake gargada ku inna allaha kana sami'an basira Allah ya kasance mai ji ne mai kuma gani ne an samu hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a ibnu ishaq yake faɗa cewa daya daga cikin ma'abuta ilimi ya gaya mini anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qama ala babil ka'aba manzo Allah sai da in tabbata gare shi ya je kofar dakin ka'aba wannan bayan an yi fatku makka sai ya tsaya faqal manzo Allah sai la ilaha illa allah wahda la sharika la sadaqa wa'da wa nasara abda wa hazama al ahzaba wahda manzala ce ala kullu ma'asiratin aw damin aw malin yud'a fa huwa tahta qadami hataini duk wani abin da ake da'awa abin da ya shafi jini ko dukiya ko wani abu manzala ce yana karkashin kafafuna wannan illa sadana fil baiti wa siqayat al hajj sai abin da ya shafi sadana sune wanda ke kula da dakin Allah da kuma siqaya masu kula da shayar da alhazai ruwan zanzan to a lokacin a cikin maganan hudu shi a maganan wannan lokacin waɗanda suke rike da makullin Ka'aba wani mutum ana ce da shi Uthman bin Talha al-Hajabi lokacin da ya ji manzo Allah yana son zai shiga ɗakin sai ya hau kan rufin Ka'abar sai ya boye saboda baya son ya bada makullin da aka yi magana aka ce masa ya bada makulli sai ce ba zai bada ba Ali bin Abi Talib ya hau ya kwato makullin daga wurin shi ya zo aka buɗe ka'aba manzo Allah ya shiga aka yi abin da aka yi manzo Allah zai tafi Ali bin Abi Talib sai ya Rasulullah a bar mana makullin a gidanmu ya bar hannun wancan gidan kenan to sai manzo Allah aka saukar da wannan aya inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha to sai manzo Allah ya kirayi ya ce haka miftahuka ya Uthman wannan mabudinka ne ya kai Usman al-yawm yawm wafa'in wa bir yau rana ce ta cika alƙawli rana ce ta kyautai makullun ku ne na ƴan gidanku har abada khalidatan talida aka manzo Allah ya fada ga makullun ku nan har abada an ce to har yanzu waɗanda ke hidima ga daki family din gidansu su ne ke da alhakin su sanya wa dakin sattara su ne za su wanke shi duk abin da za a yi wa ɗaki ƙarƙashin kulawar su yake to Allah madaukakin sarki na umarni a danka amana hannun ma'abuta amana na'am
ya ayyuhal ladina amanu فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر نعم ذلك خير وأحسن تاويلا
Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani atiullaha wa atiur rasul ku bi Allah ku bi manzo wa ulil amri minkum sannan ku bi ma'abuta umarni a cikin ku ko dai ya zama ana nufin jagorori na addini ko kuma malaman addini fa in tanaza'tum fi shay'in idan kuka yi jayayya cikin wata mas'ala ba ku gane mata ba wancan yace kaza ne wancan yace kaza ne farudduhu ila Allah wa rasul ku maishe shi zuwa ga Allah da manzo in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir idan kun kasance kun yi imani da Allah da ranar lahira zalika khairun wannan shine abin da yafi alkhairi wa ahsanu tawila kuma shine mafi kyawun fassara hadisi na manzon Allah ya tabbata hadisin da Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin Kitabul Akam hakanan Imam Muslim ya fitar da hadisin a cikin Kitabul Imara hadisi ne na Abi Abdurrahman as-Sulami daga Aliyu kale yace ba asar Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sariya manzo Allah ya aika hari wata tawaga su kai hari wasta'mala alaihi marjulun bil anfar sai ya shugabantar da wani mutum a kansu mutumin madina ne falamma kharaju lokacin da suka fita wajadu alaihim fi shay'in to sai wani abu ya faru tsakanin su ko wajada alaihim min shay'in ya samu wani abu tattare da su wato kamar na sabani sun yi mar wani sabani sai yake ce musu a alaysa kad amarakum rasulullahi an tudiuni ba manzo Allah bane yayi muku umarni cewa ku yi min biyayya qalu bala suka ce haka ne qala jma'u li hadaban sai ce ku tattara min itace fada'a binarin faqul miraha fihi sai aka kawo wuta sai aka kura a wannan itacen kuma qala sai ce musu azai a azamtu alaikum la tadkhulannaha ina muku magiya a matsayina na shugaba wanda manzo Allah ya ce ku yi min da'a ku shiga ga wuta giwar wuta tana ci kuma a duniya take kuma yace su shiga kale yace fa hammal qaumu an yadkhuluha wasu mutane har sun himmantu za su fada wutar fa qala lahum shabun minhum sai wani matashi a cikin su sai ce yi innama faratum ila rasulillah minan nar yace wutar sai fa ko gujewa kuka da korin manzon Allah asali kuna cikin kafirci saboda tsoron kada Allah ya muku azaba kuka gujewa afkawa wurin fajorin manzo Allah fala ta'ajjalu hatta talqaw rasulullah sallallahu alaihi wasallam ina ba ku shawara kar ku yi gaggawar fada cikin wuta ku bari sai kun gamu da annabi kun ga ba kun ji abin da ya fada fa in amarakum an tadkhuluha fadkhuluha idan manzo Allah ya umarce ku ku shiga wutar to alaikum sai ku shiga idan ku manzo Allah ya ce a'a to a'a kale ce faraja'u ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam sai suka dawo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam fa akbaru suka bashi labari ga abin da ya faru manzo Allah ce musu law dakhaltumuha ma kharajtum minha abada da kun kuskura kun shiga da kun yi tazarki tun daga ta duniya har ta alkiyama da ba wanda zai fara abada innama ta'atu fil ma'ruf yu ai inda ake yi wa shugaba da'a sai abin da yake aikin da'a ne na ake shugaba biyayya idan shugaba sai kawai ka sha giya kawai sai ka sha giya ba gaira ba dalili bayan ka san Allah ya haramta maka ana wa shugaba biyayya cikin abin da bai saba umarni na Allah da manzon shi ba mun fahimta innama ta'atu fil ma'ruf manzo Allah ya faɗa ki as-sam'u wa ta'a 'ala al-mar'il muslim ji da bi wajibi ne akan mutum musulmi ji da bi wajibi ne akan mutum musulmi fi ma ahabba wa kariha cikin abin da mutum ya ji yana so da kuma abin da baya so saboda addinin musulunci ba zai umarce ka da abin da yake sabo bane kai malam yi umar bi ma'asiya matukar ba umarci mutum da sabawa Allah ba fa idza umira bi ma'asiya idan an umarci mutum da saba wa Allah anan fala sam'a wala ta'a ba maganan aji balantana aji Allah mana muwafaqa to ina ga yan uwa kamar lokacin ya daukai nan ya kamata mu dakata insha Allah da fatan abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ba mu da shi wanda mu kuskure kuma Allah ya kai mana Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi ya kalli ƙasar da kafirci da kafirai abinda ba za mu iya ba Allah ya mana maganin shi iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da suka rasu Allah ya musu gafara mu da muke da rai Allah ya ba mu shiga da imani yan uwanmu da ba su da lafiya a gida ko a asibiti Allah ya ba su lafiya waɗanda ke lafiya kuma Allah ya kara musu lafiya